أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو مهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته kamar yadda muka saba karatu da ake gabatarwa ranar lahadi a nan masjid sabilul huda ga wani na littafi al'adabul mufrad na imam abi abdullahi muhammad bin isma'il buhari wanda ya rasu hijira tana da shekara 256 yau muna ranar ladi nawa ga muharram sha shida ga muharram shekara ta dubu da da da hudu arba'in uku. wancan satin muna mun kare babe na da hamsin da shida. babin mamada hafi shi'iri wanda aka mai yabo a cikin waka shi ma kare ko wanda aka mai yabo a cikin waka inda muka yi wannan hadisin na 342 mun kare shi inda yake cewa wannan daga abdulrahman bin abi bakarata an aswad bin sari'in shi wannan aswad bin sari'in kale ya ce aswad bin sari'in kale ya ce a taitun nabiya sallallahu alaihi wasallama wannan mafasar shi mai bayanin shi wancan satin zan kara fasar da ne ataitun nabiya sallallahu alaihi wasallama shi mai magana shine abibakarata yace ya samo daga aswad dan sariye shi aswad dan sariye shine kaleji ataitun nabiya sallallahu alaihi wasallama atazawwa nazo gurin annabi sallallahu alaihi wasallama kamar ya zo ziyara gidan annabi sallallahu alaihi wasallama fa qultu sai nace ya rasulullah ya ma'aikin Allah kad madahatullah na kad kad tana zuwa da ake hakika na yabi Allah bi mahamidin da abin yabo kad na yabi kad madahatullah na yabi Allah bi mahamidin da abin yabo wa wa midahid kuma da yabo wa iyyaka kuma kai ma annabi sallallahu alaihi wasallama na yabe ka faqala sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wa wannan aswad bin sari'in sahabi amma inna rabbaka lalle cewa shi ubangijinka yuhibbul hamdu yana so a yabe shi a mai godiya alhamdu yabo godiya asara kenan ga abin da annabi ya gaya sai shi nan kuma aswad yake magana ce fashi altukun shidhu sai nake wa annabi waka fasta ina wa annabi waka nan fasta azana rajulun sai wani namiji ya nemi izini yayi sallama zai shigo nan yake ba mu siffar namiji yace iwarun dogo ne asla'un yana da sanko asla'un mai sanko shi namijin faƙala lira da biyu sallallahu alaihi wasallama sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce mini lokacin da wannan namijin zai shigo sai ya ce mini uskut ishuru kenan da namiji ya nemi izini zai shigo sai annabi ya ce wannan mai waka ya shiru sai shiru sai shiru da ya shiru fada hala sai wannan namijin ya shigo fata kallama sa'atan sa'atan sun kharaja sai yi magana da annabi dan lokaci sa'a guda kuma sai ya fita fa anshadtuhu ni ko ina gurin zamanin idi shi aswad ibn sari fa anshadtuhu sai da ci gaba da wa annabin waka summa sha'a sai wannan namijin da ya sake kumowa fa sakkatini sai annabi ya ce in yi shiru summa kharaja kuma ya fita namijin fa ala zalika marrataini aw salasa shi wannan namijin ya aika wannan haka so biyu ko so uku in ya zo ina waka sai annabi ce ya shiru in ya wuta in ci gaba fa qultu sai na ce man hazal ladhi sakatni lahu wane ne wannan wanda kake sa ni in ya zo yayi in yi shiru kala sai annabi ya ce hazal rajul wannan mutum ne la yuhibbul badila baya son abu na wasa to ga kusa da kashin bakin hadisi to namijin bai hudu sunan shi ba ga wata ruwaya sai ce umar bin haddab ne umar bin haddab ne yake zawa kenan wannan hadisin mai karanta mu yana karanta mu wani darasi muke doka akan shi waka bege na annab da ake da waka a musulunci ana yin su ko ba a yi sun halitta ko ba su halitta ba muka ce sun halitta a wa annabi waka a wa annabi bege a yabe shi a yabi Allah a wake shi duk ya halitta menene bai da kyau malamai suka ce a wuce gona da iri kamar wajen yaban mutum kamar wajen yaban annabin ka wuce gona da iri amma dai daga zanna kana yaban annabi kana dan amina kai ne farko wanda kasa za ta tsage ka hudu kai ne mai ceto ranar tashin kiyama kai ne farkon shiga aljanna duk wannan ana yi amma dai baka wuce ba gona da iri baka ce ba wa annabi baka maka kai annabin ka bashi wani abubuwa wanda sai Allah zai ka kai annabin daidai wannan tun da aika wata ruwaya annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa da kansa kar ku ziga ni ku yabe ni kiye da inda Allah bai kai ni ba ko kuma kar ku mai kirari kamar yadda nasara suke wa Isa dan Maryamu kirari kenan kar ku kai annabin ku mai da shi kamar matsayin Allah a cikin begen bai aifa ba aike shi ba kaza kaza irin wani to shine bai da kyau kenan a takaicen take takaicewa yabo na annabi sallallahu alaihi wasallama ana yi kuma ya halitta sahabai sun wa annabi sai dai ka wuce gona da iri shi ne kayi ka wuce gona da iri kamar wancan satin din mini bayani sai na gaba wannan na hadasina suleiman kala hadasina hamad bin zaid an aliyu an abdurrahman bin abi bakarata shine da ya maido an aswad bin sari'in kenan aswad bin sari wancan hadisi ne da muka wuce qultu yace lin nabi sallallahu alaihi wasallam yace annabi sallallahu alaihi wasallam madahatuka na yadeka wa madahatullah azza wa jalla kuma na yabi Allah mai girma da duwaya kenan su wannan aswad bin sari sa hasan bin sabit duk suna wa annabi waka su yabe shi su yi da sura wannan kenan amma dai ba sa wuce gona da iri daidai inda Allah ya tsaye da annabin anan suke tsaye da shi yanzu ba ba halakatul jinna wal insa illa liya'budu ba halicci mutum da aljannu ba sai dai dan su mi su bauta wa Allah to a yabo ba ka zo baka ce ba a halicci mutum da aljannu ba sai dan saboda kai Allah sallallahu alaihi wasallam kenan ai mutum da aljannu Allah halicci sai dan su mi dan su mai Allah bauta kuma halakatul jinna wal insa illa liya'budu to irin wannan kenan shine a yanzu man ka lura a bege yanzu kuma sai ya wuce haka ga wani hammali ma za a ce mai lam yadid wa lam yulad a cewa mutum ana bigan shi a ce bai haifa ba a yi shi ba to kaga wani duk wuce gona da ilimi wanda yanzu wuce gona da ilimi da ake wani malami ma ake wa a huce a kai shi wani abu wanda sai ubangiji ake gawa to wannan ne fa a yi a musulunci kuma tabbatar sun da muka yi na babun ya hasi fi wujuhul maddahina irin yanzu wancan babi da muka yi na 155 shi kuma ya bayani ne akan mu yanzu yabo duk mai bayani ka a yabo mutum ko kuma in za a yabo mutum abinda aka wuce ya kasance gaskiya ne sai aka yi bayani ko wannan almadakina muka ce madakina humul lazina ittahazu madahi sana'a wanda suka tsoki kamar kirari ko ziga sana'a ce kamar san kira namu ne yanzu to sai muka yi wannan hadisi a idin mai su ko wanda muka ce ibnu umar ya ka da kuma ne ne da mikdad ko inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan ɗaya muku ya muku kirari irin waɗanda suka ɗauki kirari sana'a watsa masa ka sako to sai muka ce mikidad suka ɗauki hadisan a zahirin shi ko suka yi pratikin hadisan amma dai malamai suka ce a'a abinda ake ne kakku kakku kula su kenan su watsa masa ƙasa ne kenan kakku kula su kama a hausa muna ce ai wani ya zo na watsa mai ƙasa kenan baka kula shi bai ke sai to sai wanda ya zo zan mu tashi kenan inda zan mu tashi na 157 nan ne zan mu tashi shi kuma yace babun iqda isha'ir ana ba mawaki kyauta ko kudi idza khafa sharru idan kaji tsoron sharri shi kamar yanzu can bayan ce ka azziga ka amma kirari gurin san kira ita ma ita ma ka ba da wani abu yana dan wani shi kan wani ya tsaya ka ba shi wani abu to amma dai dan saboda tsoron sharrin shi kuma sai aka ce ka ba shi saboda ɗari arba'in ɗin nan ko ɗari nan da zaka bada in baka bada ba ai sai ma ne sai ba wani shari ko to dan ai zaman lafiya wanda ka meka mai ɗari ɗin nan ko jika ko arba'in a wuce gurin to nan shi ne ce ma ila'u sha'ir kana ba mawaki dan saboda tsoron zambo kana iya bashi wani abu dan a wuce gurin shine tarjaman baba ila'u sha'ir ka ba mawaki wani abu iza khafa sharruhu in ka ji tsoron wani sharri shi sai ya ce lamba ta 300 hadisi na 343 babe na 157 idan yana karanta mu rika bin gurin kowa da karanta kira a zuciya shi yana bin gurin inda ya karanta sai ya ce قال حدثنا علي قال حدثنا زيد بن حبان قال حدثنا يوسف بن عبد الله بن نجيد بن عمران بن حسين الخزاعي عن عبيه قال حدثني أبي نجيد أن شاعرا جاء إلى إلى عمران بن حسين فأعطاه فقيل له تعطي شاعرا فقال أبكي على عرضي kenan a can baya ai mai babi na 154 inda ya ce ya hasifi wujuhin maddahina in aka zo aka ma kirari aka ma aka ma aka ce ka bada ka watsa musu kasa to kuma nan sai aka ce ka bada ka gane to me yasa nan aka ce ka bada to nan wani sahabin manzon Allah ne wanda ake ce ma sahabin manzon Allah ne wanda ake ce ma Imran bin Husayn Imran bin Husayn sahabi ne na manzon Allah yana zamne da kuma lokacin ba lokacin manzo Allah ne yana zaune da tabi'ai wanda suka zo bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam sai irin wanda mai kirari ko mai ziga ko san kira sai zo kewa sahabin yake ziga shi yake ziga shi yake ziga shi sai wannan sahabin sai ya bude kudi ya bashi sai wannan malaman da suke zamne wanda ba sahabbai ba sai suka ce a ka bashi baicin ta an ce an hana sai shi wannan sahabi ya ce a a na bashi ne dan in kare mutunci na saboda tsoron sharri ko kuma wannan zambo da sauransu kamar wancan hadisi wanda muka yi can baya na mutum biyu na aisha inda wani ya shigo kuma wani ya kara shigo ko inda annabi ya ce bi isa da ni'imar ibn al-ashira da kuma bi isa ibn al-ashira ya sakaiwa wani yadda yadda ya sakaiwa wani inda aisha suke cewa nan sallallahu alaihi wasallama wannan ka ce bisal ashira amma dai ka saka mai ya annabi ce ai darasi ne aka ba mu ya ce ka sha bisa ya aisha inna min sharrin nasi man taqiya li kushihi kenan yana daga cikin wanda yana daga cikin sharrin mutane wanda ake tsoron mugun bakin shi albashin shi ai wani ko a rayuwar mu ta yau da gobe wani ya zo gurin ka aisa ka sakan mai fuska kamai kamai kamai saboda tsoron dai ka arbu lafiya to haka ne shi ma nan yace hadasna muhammadu qala hadasna aliyu qala hadasna zaid bin hubbab qala hadasna yusuf bin abdullahi bin nujayd an imran bin husayn al-huzai daga imran dan husayn al-huzai shine sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama qala yace hadasani a kuma abdullahi bin nujai bin imran bin husayn daga abdullahi dan nujai dan imran dan husayn ko kenan dan sahabin ne ka ruwa ko shi sahabin wane ne imran ne sahabin to dan sahabin ne abdullahi bin nujai bin imran ko kuma shi kama ko daga abdullahi abdullahi dan wa dan nujaidi nujaidi dan wa dan imran bin husayn kenan ina sahabin ne kenan imran ina ɗan shi nujaid ina wa ina jikan shi abdullahi to kenan jikan sahabi yake ba da labari ya ce ƙala hadasa ne a biyi nujaid ya ce babana ya ba ni labari kenan jika ne ce baban shi ya ba shi jika ne ce baban shi ya ba shi labari baban nashi kuma ɗan sahabi ne ya ce an na sha'ira na wani mawaƙi ja a yazo ila imran bin husayn zuwa imran bin husayn da ya ziga shi ya ziga shi fa a ɗahu sai imran ya bashi kyauta fa a ɗahu sai ya bashi fa ƙila lahu sai aka cewa wannan sahabin waɗanda suke gurin sai suka cewa sahabin to ɗi sha'irar ka ba mawaƙi kuɗi ko kuma ka ba ɗan ƙisan ƙira kuɗi ba alhali annabi can ya ce duk wanda zai zo ya ziga kai sai aka ka bashi ka watsa mai kasa kai kuma ka bada fa ƙala sai shi wannan sahabi ya ce o bikiya ala irdi ina kare mutunci na ne ina tsoron zambo ko shari ko wani abuwa kenan wani abuwa shi musulunci don zaman lafiya sai a yi ƙasa-ƙasa don saboda arba'in da zaka ba san kera a wuce gurin an yi biki gidanka ko an yi suna gidanka da ya je ya ba zambo wanda ka yi ka ba shi a wuce gudu ko kun ga muke gurin bukin abokanka ko wani taro na wani abuwa sai kira na wane wane to ya zaka yi ka ba shi saboda mi ubikiya ala ilmi saboda ina kare mutunci da kenan sai ka bada saboda sai kalle ka ma wani sharri ko ma tun da kai bai kama sunanka ba baka ci da kai bai ki amma zai ta guga zana wanda kai ka san da kai ki eh kamar yadda muke baka misali wancan wanda an je biki kowa ba shi wani mai bada ba su sun zauna ustazai sai ke cewa wani ya ajiye gemu ba gemu ruwa ba e kaga wanda suka wanda ya bashi ustazai ne sai wanda ya bashi sai ke bai zuga shi da cewa kaji masu gemu arziki kaji masu gemu arziki ba irin wanda suka ajiye gemu ba ba gemu ruwa ba wanda suka ajiye gemu da gemu ruwa ba da nake sanda a baki ya za su yi kaza to ai da su yi to sai yi magana ya ce ustazuwa ne to a da su ba shi arba'in yawa da an wuce gurin amma da sai sabo ustazu ya ya fi su ya kwashe su sai ɗan da tashi sai sai ka damu sun ba da arba'in yin kai kana zaune da gemu da aso yake ana wani ya ajiye gemu ba gemu ruwa ba haka wanda suka ajiye gemu gemun arziki ba masu yawo da sanda ba ya za su bi su je kala ko su yi ki yi kai to kaga irin wannan ai sun jirgin kowa sai kallo ina zai koma a gurin biki kallo sai koma gurin ustazai to ustazai da ya kara arba'in din shi da an huce gurin to shi da shi ba sahabi haka ya ce to ne sha ne ya ce obiki a lahirdi da ya ka suna arba'in ka kauce a huce gurin to daga nan sai duk abin da ya shafi yabo ya kare tun daga tamadu duka abin da ya shafi yabo ai ya fara abin da ya shafi yabo ya fara tun daga babi na 153 tun daga babi na 153 da 54 da 55 da 56 da 57 dukkan abin da ya shafi yabo ne da waka da mawaka an ba su ba an ba su ba ya tsaya daga nan sai zai shiga abin da ya shafi mu'amala ta ziyara abin da ya shafi mu'amala ta ziyara bizita na tsakanin 'yan uwa da abokai da wanda gari ya gama sarbis ta gama 'yan uwantaka ta gama irin wannan ka tashi ka je wa wani ziyara na kauye ya zo maraya na maraya je na kauye na birni ya je sabon gari sabon gari ya je wannan ziyara ta 'yan uwantaka to yanzu zai je ma babe babe tun daga babe na 158 to na ya fara mazancen ziyara to sai fara babi na warko sai ce babun babi la tukurin saddiquka kadda ka girmama abokinka bima ya shukku alai da abin da yi nauyi a kai shi kada la tukurin saddiquka kada la tukurin saddiqaka la tukurin wa kadda ka ka girmama abokinka bima ya shukku alaihi da abinda ya yi yauni a kai shi to miki ne kan yi shi mazancin ziyara sai kama wannan babu kan yi shi mazancin ziyara miki ne ziyara miki ne me yasa buhari ka wannan babun kai jima da ziyara ai sai da ka ba wannan babun kaka girmama abokinka da abin da yi nauyi a kai shi to kwana da kasa sai ma babu ɗari da hamsin da tare ce babun ziyara to kwana ya fara ma bisit din ziyara kenan dai sa ka hanyar ziyara in ana yin tawai ai da kawai abin da yake hana mu ziyara yanzu me yake hana mu ziyara ka je ai yanzu kamar saboda ba da wani abu yanzu ka je gidan mutum ko kin je gidan wani ko da ki ko kawai ki ko kai kaje sai aka ma goma ta arziki wadda ta huce gona da ita wanda kai kuma in an zo ba ka iya wannan ba to shine annabi hana yi wannan su sahabbai dan annabi sallallahu alaihi wasallam ta hatta ba ko akai ka a girmama shi kai gaya ta karshe da koyarwa inda annabi inda suke cewa nuhina an natakallafu lidaysi nuhina annabi ya hane mu an na takallafu lidai mu kai gaya gurin kyautata wa baƙo ummi sahabai annabi ya hane su su kai gaya gurin mi kyautata wa babu misali sai kai babu shi yadda ake so a musulunci ka girmama bako kamar abinci kamar abinci amma dai ya zama to irin tuwon da ake ci a gida kamar shige shi ko da an wuce dai ya zama to kaɗan za a wuce misali yanzu sai kai bako kai shinkafa ce da miya ko tuwon laushi ne dai gana to sai da ka zabto nan ka bugo nan ka bugo nan kullum sai an sha so mai ɗan datsi kullum sai an so mai mai kaji yana ci yaran gida suna leƙa ya saura sai su yi wasu su ayyaka ne ko tun da ba abin da aka dawa a gidan ne ko to in yi ce ci wannan ya zo gidanka kai ba kai karhin ba ka yi ta sauke mai kaji da ɗan datsi yana ci to radda kai ka je gidan ma ai zai ce shi ma sai yara kenan wannan zai hana zai hana ziyara saboda kenan ziyara ta kuma mai biki kenan in ya zo gida tolaushi aka ci shi ma mai tolaushi in maza mai karamcin da a ɗan ɗaga kaɗan dai amma duk ya zama to an girmama shi yadda ake girmama wannan kenan shi ma zai bai da abin biki kenan radda ka mai sallama gida ka yi mai ka tada mai hankali in yana wani kiwo ko wani abuwa da ya kwasa ya saida ko kuma sai ya ci bashi kenan sai ga gaba yana kumya ma je ya je ziyarar wani abuwa da wani su sahabai suka ce nuhina an hane mu mu kai gaya mu kai gaya nubalihu mu kai gaya gurin bako umi to shi ma shi da nan la tukurin sadiqaka kadda ka girmama abokinka da abin da yayi nauyi a kan shi yanzu kamar uwayen mata in sun yi bakuwa a al'adar mu da ai sai da kimi tsintsiya da wani taron wuta ko tsintsiya taron wuta da wata daudawa da miya a kulla a bada to wannan ai ita wannan bakuwar ta zo aka mata wannan ke ma da ke koma gidanta ai dan turaren wuta da yan tsintsiya guda da kaza da kaza ke ma aikin yago to sai ta zo kika dauki turmin atamfa biyan take ba su da dimin kika bada kika bada kika bada aikin yi eh kin girmama shi abin yayi yauni a kai shi kuma ekel din kuɗi ne da a ce kamar kai mai kuɗi ne babban mai kuɗi ne wannan kuma talaka ne an san wannan taimaka ma ne to wannan kolak ɗinka ne kolak ɗinka ne aikin kuɗi ko salar ɗin kuɗi ko komi kai je ta yi mata shi ta yi ta yi ta yi ta yi ko bisit ne ka kaso da fami ɗinka sai ku je gidan shi aka kwashi wata ben mil aka ba su aka zo turmin a tarma aka ba su aka ba su aka ba su to kenan ai bai yi ba to shi ne ba a wannan baka girmama abokinka da abin da zai yi nauyi ya hana shi gobe bai yaje gidan naka ba ko kuma da kai ka zo mai sai ya ci mai sai ya ci ba shi shi ne ce la tukurin sadiƙaƙa kada ka girmama abokinka da abin da ya yi nauyi a kan shi sai ya ce
قال حدثنا عبد الله بن عثمان قال حدثنا عبد الله بن, بن المبارك أخبرنا حماد بن سلمان سلمة عن أبي سنان الشامي عن عثمان بن أبي صولة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال babu la tukurin askari na kasta ya tsallake la tukurin ya buga ya buku biyu kuma shi a kansa nan zaka ji na yi abu fasa tashi ba ko na fasa tashi a shi na hudu ma'anar tashi ce na hudu to tsawon a ƙara bayani kenan hadasana muhammad ibn muslim kala hadasana mu'az kala hadasana ibn aunin an muhammadin kala daga muhammad bin sirin na nan muhammad muhammad bin sirin ɗaya daga cikin manyan tabi'ai muhammad bin sirin kala muhammad bin sirin ya ce bai kama ba ibn sirin ne kanu ya kuluna sun kasance suna cewa suwa manyan malamai da suka zo tabi'ai salfi salih sun kasance suna cewa me suke cewa la tukurim sadiqaka kadda ka girmama abokinka bima ya shukku alaihi da abin da ya nauyi wahala kan shi tarjamai daga ne duki tarjamai ba mai sani la tukurim sadiqaka kadda ka girmama abokinka da abin da yayi nauyi ko wahala a kan shi shine misali ta zo gora da gora in kin ba ta tsintsiya da ɗan turaren wuta da ɗan daudawa ta zo ziyara gidanki idan da ta koma aiki ma kin iya wannan ko to turmin a tawa ɗan jika goma yaran da suka zo da ita ba su jika goma ta yi ta yi ta yi to ita in ta koma ba abin ya zo mai kenan ya zo biki to shi ne ba a so a ziyara kenan kan ya shiga babin ziyarar buhari sai ya kama to wai a ziyarar nan da aka ce a yi ta mu ziyarci juna to kan mu rika abin da kuma zai hana ziyare me zai hana ziyare mu rika ɗorawa kanmu abin da mu ma iya ba in mai kuɗi ne ka sani in mai kuɗi ne ka sani taimaka ma ne dari miliyan guda ma ba ka taimaka ma ne amma dai ƙarfin ku ɗaya ko kuma ƙarfin naku dai ba nisa ba ka zo ya kwasa ya kwasa kenan zai sa da ka je sai ka ci ba shi kai wancan to wannan shine ba so kenan ya sama ladabin ziyara a ziyara tsakankaninmu kan mu rika kyauta mu kai gaya yanda ziyara ta zama ya biki to kwana sai zuma ce babun ziyara a ziyara bizit ta yan uwantaka in ziyarce ka ka ziyarce ni ta ziyarce ta kowa ziyarci kowa shine a ziyara sai ce ruwa ta 345 قال حدثنا عبد الله بن عثمان قال حدثنا عبد الله بن المبارك أخبرنا حماد بن سلمة عن أبي عن أبي سنان الشامي عن عثمان بن أبي سودة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعا إذا دعا الرجل أخاه أو زاره قال الله عز وجل له قال الله عز وجل له طبت وطاب ممشاك وتبوعت منزلا في الجنة
wannan ruwa bakin ta zo na adabul mufrad kuma ahmad ya hudo ta kuma wa hasanahu li ghairihi albani yace yake cewa hadathana muhammad qala hadathana abdullah bin usman qala hadathana abdullah bin mubarak akhbarna hammad bin salmata an abi sinan ash-shami an usman bin abi saudata an abi huraira abi huraira sahabun manzo allah sallallahu alaihi wasallama alal asahi abdurrahman bin sahar ad-dawsi alal asahi kala ya ce adin nabi sallallahu alaihi wasallama kala a babu rai ce daga annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce iza adar rajul a hahu auzarar nan ya ce ada kuma ya ce auzarar to sai ka ɗauki darsi a nan ana yawan isti'imalin kalmatul iyada li ziyaratul marid wa kalmatul ziyara li ziyaratul sahih a istimali duk inda ada ta zo mafi yawa duka tana ɗaukar ada ziyara kawai amma dai mafi yawa a kalma mafi yawa in ada ta zo al'iyada kenan wannan ziyara ta mara lafiya shi kuma ziyara ta mai lafiya lau sunan ta ziyara da wannan kage ce ma iza ada rajul ahahu auzar ko kuma wa suka ce ada tana zawa idan aka kokkoma ziyara kaje kaje kaje sai ce ada amma dai mafi yawa al'iyada ta kone lil maridi wal kuma wa ziyara ta kone lil sahi da wani ne ce ma iza adar rajulu a kabu idan mutum ya ziyarci ɗan uwan shi wanda bai da lafiya kenan ada al'iyada lil maridi kenan idan ka ziyarci namiji ya ziyarci ɗan uwan shi ziyara ta baka da lafiya tunda ai da kwa hadisi da dama man ada mani da nake zako kenan duk wanda idan mutum ya ziyarci dan uwan shi wanda bai da lafiya shi na farko au zarahu ko kuma ya ziyarci dan uwan shi mai lafiya kenan na farko idza adar rajul ahabu idan mutum namiji adar rajul namiji ya ziyarci dan uwan shi mara lafiya au zarahu ko kuma ya ziyarce shi a halin yana lafiya lau kenan ziyara ta zo nan guda biyu ziyara mutum dan uwa bai da lafiya zuwa dubi dubi dubawa kajuwa da bai da lafiya masassara ko a rike shi a likita ko yayi kaza ko ya karye ko ya accident duk irin wannan tafiya ake a gaida mutum amma so ake a cikin ladabin ziyara ka samu ɗan leda da albanan inan da ɗan lemun ka da fam ɗinka ka saya kai haka ake wannan da kai kuma littafi ma wanda aka yi guda wanda yake da ladabin wanda yake koya ladabin ziyara ta mai rishin lafiya ya kai safaha wajen dari kawai ya koya ladabin ziyara na mai rishin lafiya ba kawai baya ga ake kwasa da kwai abinda mutum bai da lafiya ko a likitoci ai sun hana mutum bai da lafiya ka je likita karka mai wani magana yanzu kamar misali an rike mutum a likita sai ka je ganin shi kuna zaune ga gada yana zaune sai ka ce wancan gadon kowa da ya mutu aina a take shi ka ce wace wannan da ya mutu wannan makwacin namu a wannan garin shi ma aka rike shi ko kuma ko kuma a wannan ɗakin aka rike wannan makwacin na da mutu ko kuma wannan cutar fa kaga da wasa wasa ita ta je ita ta kaiwa ne to kaga wannan duk cikin ladabin da alitahin ya yi bayani kenan baka je kana haɗuwa mutum wannan ko kuma in mutum ya kai wani eta na sinte kuma aka ce ba a zuwa ma ziyara sai dai ka je ka tambayi yan uwan shi ina jiki a gaida shi ko da likita kaga ai mutane wata haushi suke jin an ji a cewa ni ka shiga sai ga kai kana ga kai dan kusan shi ne ko kai ne ka ce doktor ya hana an ce ka a ganshi kai kana shi kuma a musulunci aka hana ai littafi an hana wani ko ana likitan kaje ai wani ya kai wani eta ko kuma wani so ake ya huta ko kuma wani bai kamata ba a jikin nashi kowa wani muharramin shi mace namiji ta shiga ta ganshi a wannan siffai kenan wannan duk aladabin ziyara ba a tafiya kenan ita kanta ziyara ta mai shi lahiya ƙa'idodi ga ita ba kawai haka ake tafiya ba da ladabi da jiya duk da kwai karatu shi musulunci ba abin da bai bari ba ba abin da ya bari musulunci komai ya yi littafi a gaishe littafi guda akan ladabin jiya da ladabin ziyara mai shi lahiya dukka da kwai wannan wanda karanta ba ka kwasa ba kullum ko likitan ne a rike dan uwa da ko lokacin shiga da ko lokacin ziyara da ko lokacin da ba za a je ba da ko lokacin da kuma ba an je ba a hul a maida ɗakin nashi hada ko a cika ɗakin kai baka da lafiya kana so ka huta an cika ɗakin ana ta ba da labari kawai ka leƙa ne ka huta in ta kama in ko ba ta kama ma kai ka zo ga ɗan shi ko wani matar shi ina wani da jiki in ya warwado a ce mun zo Allah ba da sauki abinda kake da na taimakawa ka miƙa duk wani abu wanda zai ka tunzura shi ko tsoratar da shi ko wani abuwa a ladabin ziyara don mai rashin lafiya ba a yi ya ce iza adar rajulu a habu idan namiji ya ziyarci dan uwan shi wanda bai da lafiya au zarahu ko kuma lafiya shi lau ma kai mai ziyara qala Allahu lahu Allah zai ce akan wannan mutumin wanda ya ziyara nan ifta kalmar ifta ta ji dadin ka kamar tun da yace cikin suratul zumra dibtun fadkhuluha ibta ka ji dadin ka wa tsaban mushaka tahiyar nan ta kama ka ji dadin ta wa tabawwa'ata manzilan tabawwa'ata kenan wajatta ka samu mazamni a cikin aljanna fusta wajatta tabawwa'ata manzilan fi janna ka samu mazamni a cikin aljanna kenan muke ɗaukar darasi ana ziyara ta mai rishin lafiya da ziyara ta wanda lafiya shilau kamar samun gidan aljanna ne tunda Allah ya cewa ga wanda ya ziyara ka ji daɗi da hiyar nan taka ta ji daɗi kuma amma ka samu me tabawa ta ka sami guri ko kuma ka ribanci guri fi jannata a cikin ina aljanna kenan miki gane nan ziyara tana da kamar can da muka yi babi akan zumunci kako yanzu ko duniya sai a hankali duk komiti ake dai dama dama dai da salulan na ana dan mesaj ko amma dai ka lura kuma can baya kakannin da uwaye da suka wuce ai duk da kowane abubuwa to sai na gaba yace
قال حدثنا بشر بن محمد قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن ابن شو شوذب قال سمعت مالك بن دينار يحدث عن أبي غالب عن أم درداء قالت زارنا سلمان من المدائن إلى الشام ماشيا وعليه كساء وعن درورد قال يعني سراويل, سراويل مشمرة قال بن شوذب, شوذب رؤيا سلمان وعليه كساء مطموم مطموم الرأس ساقط الأذنين يعني أنه كان أرفش فقيل له شوهت نفسك قال إن الخير خير الآخرة to ita wannan ruwaya kuma tana ba mu labarin wani sahabin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ake ce mai salmanul farisi wanda salman al-faris ya tashi tun daga mada'in mada'in tana iraq har zuwa ina tun daga mada'in ya tashi ya kai wa 'yan gidan abidarda ziyara kuma mashiyan a kafa da ya je kai ziyara ya sha wahala a sayi da yake a kafa duk ya zo irin wannan mutum ya sha wahala ka sai yake wuta daga hayyacin shi ko da ka gan shi ya wuta daga hayyacin shi gane sai ashi asa gabara su da suka gan shi suka ce haba ka ba kanka wahala ka wahaltar da kanka sai ya ce ai lahira nake so ba wannan abin ba nake so na yi wannan abin ne dan lahira shine fasara yace حدثنا محمد قال حدثنا بشير بن محمد قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن بن الشوذب قال سمعت مالك بن دينار يحدث shi ibn shawzab yace ya ji malik dan dinar yana bada labari shi kuma ya samu an abi galibin daga abi galib an ummi darda daga ummi darda ummi darda nan mai tarihin ta da kai ummu darda sugura da kai ummu darda kubra don abi darda matan shi duka alkunya da watan da mutu ya aurata duk alkunya ɗaya gare su ɗaya sahabiya ce ɗaya tabi'a duka ummi darda a sunansu qalat ummi darda ta ce zara na salmanu salmanu ya ziyarce mu kaga sai ce ma salmanu to da yake ɗauka wani salmanu ne salmanul farisi tunda shi ne ya tashi a cikin sahabbai mutumin farisi ne ya zo musulunta tarihin shi da yawa ne daga cikin tarihin shi lokacin da za a gaza wata handar shi ne ba da ahazab shi ya ba da shawara a kai wannan rami inda ahazab suka zo suka kawo a madina hari ba an yi rami ba aka gibe madina to wa ka wannan shawara shi salman farisi shi ya kawo wannan shawara ummu da ta ce zara nawa salmanu salmanu ya ya kamu ziyara min mada'in ila sham tun daga mada'in iraq tana iraq mada'in ila sham har zuwa sham siri mashiyan a kafa kuma tun lokacin na aika mota ba jirgi ba a daidaita ba kawuka ba a kafa ne a sayida ne sai doki ko jaki ko wani ko to shi salman a sayida ne wanda take shi ne ce zara na salmanu min mada'in ila sham mashiyan kenan mashiyan a diddigi a sayida ce wa alaihi kisa'un na gare shi ka isa kaya tufa zai baka labarin yana saye da tufaye kayan sawa kisa'un wani wandar wani shi wandar wanda malai suka ce wannan kalmar farisiya ce kenan wandan da ya sa ne wando irin wannan wanda wannan na gwa sunan shi na saba a ba shi bari wanda yake tashi yanzu wandan nan wanda ya samari suke sa su sai dai kin nan wanda yake bakin gwiwa da sunan shi eh ba da shi ne ba turwakar wanda yake matsewa to shi ne wanda wasu ai shi asalin shi wannan turwakar ai a asalin shi mu al'adam ai na hulani eh ai asalin shi mu da ne samari suka dauke shi ai na hulani ne saboda a daji in suna yawo ko noma ko kiwo ai shi ko barci kai ai ya matsayi ka kunama ko mace yi ba ta shiga ba eh ko barci kai to shi ne wanda rolwa ne ke da irin wannan wandan nisa shi ba ya sa shi da ba amma ba ya sa shi dan saboda dogon zango zai yi saboda ai a matsawon duba kina ai ba zancan kaya yana tafiya kaya ta rike shi ko ko kaya ta sa shi ta kona kuwa ko in barci ya kama shi wata kunama ba ta shige shi ba shi ne wannan kisa'un one rod don ka kasa shi ka ce irin wannan salmani ne shi ne ke da shi ya yi asalin hula ne da masu kisa shi hula ne ko suna sa shi da kiwo ko na abubuwa a yi mune sai suka mido shi wani mata ya zai Allah ce ke da shi ne one rod kala ya fasa dama shi ce ya ne sirwanin mushimira shi ne mushammara shi ne wando wanda ya kama jiki matsatsi amma dai mushamira ya kama shi kuma ya wuce gwiwa ai shi da kai tubban in gajeren wando ne kamar tubban ake cire short haka bakin nan cinya tubban ne to shi kuma wannan mushammara wanda turwakar wace gobe turwakar sai ne wanda ya wuce gwiwa haka shine mushammira wanda ya kama jiki ala ibnu shawzab sai shi mai ba da labarin ibn shahab ya ce ru'iyar salman an ga salman wa alaihi isa'un na gare shi tufafi matmumun ra'as matmumun ra'as maqtu'un ra'as kenan kamar ya aske kai saboda wata hiyar da zai ta dauda da wani abubuwa sa'atul uzunaini kuma kunnuwa sun yi kasar kasha wahala ai kunnuwa ka duk sun sha kursu sai in kasha da wahala kunnuwan ga ai kasa suke tsara kare girma girma shine saqatul uzairi kunnuwan shi sun yi kasa ya'ani abinda ake ni saqatul uzairi sai ce ya'ani annahu kana arbashu ai abinda ake ni kunnuwan sun bashi arbashu ai arif sun bashi kenan nan duk ya siffanta ma wai yanda aka ga ya zo ne daga daga mada'in har zuwa sham to da aka ga gashi nan dauki kana gani ya zo gai da ya zo fakila lahu sai aka ce mai sha wahada na saka kai ka ba kanka wahala ka wahaltar da kanka tun da ya zo musu ash'asa a gabar gawa wando haka a matse ga kai yayi wani aski ga kunne ya sha wahala ga iska ta bige shi sai ya zo tun da yayi doguwar tafiya ce ba don koi ba dan ya kawo sahabbai yan uwan shi ziyara tun da ba mota ba jirgi ba ko bai hawa abin hawa ba tun da ya ce ma mashiyan a kafa sai ya ce musulman a shahid gani inna haira hairu da ahira lalle alheri dai alherin lahira kenan na yi wannan ziyara ce dan allah shi ne ce ma inna alhair lalle alheri alherin lahira da ke yawa kenan na yi wannan ziyara ce dan allah don can ya ce wanda ya ziyara ibta wa ɗaban mamshaka wata ba'ata manzilan fi janna kenan nayi wannan abin ne zan sami gida a aljanna wannan hadisin isnadin shi zaka ga mu koma misalin hadisi ahli misalin hadisi makan da isnad isnad kuma ne mai karanta hadisina ko kan washe kan isnad hadisina muhammadu kala ko ko ku daukar da wasu kalmar shi mutu wata ka'ida za حدثنا محمد قال حدثنا بشير بن محمد قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن ابن الشبزب قال سمعت مالك بن دينار يحدث عن ابي غالب عن ام درداء قالت زارنا سلمان من مدائن الى الشام ماشيا وعليه كساء جكري wanda ruwan ko kare ya ne shi ruwan mushmira kuma sai ne ce kala ibn shabzabi ru'iya salman shi ibn shawzaba a can kuma sama hadasana abdullah ibn mubarak ko an ibn shawzabin da aka ce an ibn shawzabin kala ibn shawzabin yace ko sami'tu malik bin dina yuhdisu shi ibn shawzab shi ne jiwa ya waji malik bin dina na ba labari shi ko malik bin dina ya samu da gurunwa abi gani to kwana aka zo ummi darda kenan kan tsagankani ibn shawzabin da ummu darda mutum nawa mutum nawa tsakanin malik da kan ibn shawzab wanda ba labarin da ummu darda mutum nawa mutum biyu dawa dawa malik bin dinar da abi galib to je ka kenan al ummu darda'u qalat ummu darda'u taji je ka zara na salman je ka to me yasa nan kuma aka ce kala ibn shawzabin ru'iya salman ibn shawzabin yace aka ga salman ma wani isra'il ibn ne ai isra'il hada tsankanin ka isna hada sana muhammad tsankanin wa ba da labarin ummu darda ummu da ta ba labari kuma tsakanin shi wanda ya ce tsakanin shi da ummu da da mutum biyu kuma a ƙarshe sai aka ce wai shi ƙala ibn shawzabin rubiyar salman an gasa ba kenan ai ummu da da ita ce annan ita ta ce an sami to an sami ta manu hadal hadis manu aksar hadis aksar hadis da ibaka to ma'alla jazakallah khair shine ake nawa amma wa ta'rifin mudal na'am ma sakata fihi ma sakata fi isnadihi rajulan ala tawali kenan aidan ma sakata rajulani ala tawali gawa dawa ga malik bin dila ga kuma abi galib duk babu su kenan ainihin bai kamata bin shirya zo kenan hazal hadis hadis muqdar wal muqdar min أقسامها أحاديث ضعيفة ولكن له شواهد جاء مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال إن خير خير الآخرة والله سبحانه وتعالى يقول والآخرة خير لك كنا له شواهد كنا حديث له معناه صحيحة لماذا؟ لأنه له شواهد kenan sabata bin annabi rasul sallallahu alaihi wasallama marfu'an an samu hadisi marfu'an annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna khaira khairul akhirah lalle ki ya alkhairi shine alkhairi na ranar da zaka samu a ranar lahira kuma aya ma ta faɗi wannan kenan hadisi muqdal walakin ma'anahu sahiha li'annahu lahu shawahid wal muqdal ma ma saqata minhu aw ma ma huzifa minhu اثنين فاكثر على التوالي to sai mu je babun fasar da an gane ko sai ce babun babi man zara kauman fada ima inda ku wanda ya ziyarci mutane ya ci abinci a gurinsu me yasa buhari kama fada ima inda ku kenan ana so wai in mutum ya zama ziyare ko dan ruwan nan da el makkan nan da gurishin nan a bashi kenan da wanda ya ce ma man zara kauman wanda ya zo ziyarar mutane har ya ɗanɗani ya ci abinci a gurinsu kenan ka gane in an zo gidanka ziyare ana so ka ba mutum wani abu ya ci ko da ruwa ne amma dai kakka yi ni kakka yi ni kakka wuce gaya kamar ka aje gidan ba a cin kaji ka ci ka ɗauko bashi yadda muka wadda zu ka so kaji ko ba ko na ɗaki da ciyarin gida suna lekawa in ya wuto ka a raka sun zo gudu suna wasu su eh ka ainihi a yara su gudu suna wasu su wani yawon ta ori ba nan wani yawon ciyar kaza nan in ba ko ya yi mantuwa ya koma sai su ai ana wannan ba ko ya zo gida an so mai an so mai an so mai su kuma yaran gida suna leka suna leka mutum da yake za a raka shi sun zo suna wasu su abinci ba ko sai mantuwa ya koma sai zuwa da gida kenan shi kashi ai zai ji ba dai da wani aibi wani hadisi can baya lokacin da wani hukudu suka zuwa annabi sallallahu alaihi wasallama da ya kamo akuya za a yanka musu ai tayi muna da awaki ne amma dai kullun suka kai guda ɗari sai mu yanka ɗaya a makana kenan me yasa ga musu wannan wai dan ka samu abubuwa su gadan su da su aka wani to sai ya ce قال حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا عبد الوهاب عن خالد الخزائي عن انس بن سيرين عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم زار اهل بيت من الانصار فطعم عندهم طعاما فلما خرج امر بمكان من البيت فنضح له على بساط فصلى عليه ودعا له wannan ruwa ya bacin tazo adam da furannan san ta zo a babban littafin na buhari jami'u sahiha ta malubaita ruwa ce sahihiya ya ce daga anis bin sirin ko daga anis bin malik wani wa anis bin malik hadimin nabi sallallahu alaihi wasallam ko anna rasul sallallahu alaihi wasallama ma'aikin allah mai tsira da amincin allah zara ahala baitin ya ziyarci iyalan wani gida min al-ansar na daga mutanen madina annabi sallallahu alaihi wasallama ya ziyarci iyalan wani gida na daga ansar mutanen madina fada ima inda hum da amal sai ya ci a gurinsu abinci kenan sun kame diyafa sun kame diyafa abinci ya ci to ya zo ya ziyarce su ya ci abinci wani gida ne wa sun ce gidan sa'anis ne wa kuma sun ce gidan su wannan sahabi ne utuba bin malik al-ansari Utban Utban bin Malik Al-Ansari Utban bin Malik Al-Ansari a fitar bani haka yazo a shan hadisi Utban gidan su Utban bin Malik Al-Ansari ne amma da wani kauli a ce gidan su Anas ne to muka ce zara ahlul bait annabi ya ziyarci wa ansu yan gida min al-ansar na daga mutanen Madina fada yima inda hum da aman ya ci abinci a gidan to falan ma kharaja lokacin da ya huta kamar ya doki abin ya kana gani an kare komai an yi da ya faɗa nan zai huta da zai huta amma da fi makana min albayti sai yayi umarni a wani guri na daga gida kenan zai tsaya da kamar ya zai huta sai yi umarni ce wancan wurin shine amara yayi umarni bi makanin a wani guri min albayt na daga gida fanu diha lahu ala bisadin aka yi yayyaki akan bisadin tabarma kamar aka ɗauko mai tabarma ya ce a ka tabarma a shin huɗa mun ta zai yi a da in sallah kenan tabarma da aka ɗauko ta kamar ta yi baki baki ta yi ƙura kamar mu wannan tabarma ce baki baki ko ta yi ƙura in zama ka kaɓe ta ba muna yayya ruwa ba to shi yana kenan tabarma ce aka ɗauko mai kuma tabarma da aka ɗauko ta yi ƙura ta yi baki baki shine falo di halahu ala lisanin sai aka yi yayyayi a gare shi a bisa tabarma ya mutu abu ne da aka yi a gare shi akan tabarma kenan sai ya hau wannan tabarma fa salla alaihi yayi sallah a bisa wannan tabarma ya raka a biyu wada alakum yawa ɗan gidan addu'a kenan mai hadisi shi karanta da mu ma za su tafaru duk in ka kai ziyara gidan jama'a suka ma san ka sha ka tashi ka goge baki ka tashi ka tafi sai ka yi addu'a Allah ƙara arziki Allah bai da wannan Allah kaza Allah kaza shine hadisi kan ta damu kenan ai kun ga annabi shi da yazo an mai diyafa a gidan ko dama annabi ai bai ce sadaka sai dai kyauta ko irin wannan walima kenan an mai diyafa a gidan an kare diyafa har ya zo zai huta ko sai ce ga taron ba ta ai a dogo ta aka dogo ta ta yi kura aka yi aka yi hawa da ruwa aka kabe aka aje ta ya tashi ya raka bi adda Allah ka alheri wannan gida kenan kai ma ka zo ka sha san hokka Allah ka arziki Allah ƙara arziki ko da gurji ne ko ‘yan makakaci Allah ƙara arziki Allah ƙara arziki Allah kaza Allah kaza ko da ba karanta ba aya ko hadisi ko kaje asma Allah husna ai addu'a Allah ka kaza Allah ka kaza ai addu'a da kai ta kenan ba tashi wanda kai sak an yi walima a gida ko an yi wani abubuwa ko ka ba wace mutane an kama ji ka sha ka ji ka sha ka sha ka sha kawai ka zo kana da wannan eh kana haka kana kana ba da labari an yi kaza ai kaza a'a addu'a zakka yi Allah ƙara arziki Allah ka kaza Allah ƙara muku buɗi Allah kiyaye ɗiyanka Allah ya muku albarka Allah ya kaza ya kaza ya kaza kenan wannan darasi muke doka sai ya ce قال حدثنا علي بن بن حجر قال حدثنا صالح بن عمر الواسطي عن أبي خلدة قال جاء عبد الكريم أبو أمية إلى أبي العالية وعليه ثياب صوف فقال أبو العالية إنما إنما هذه هذه ثياب الرهبان رهبان إن كان المسلمون إذا تزوروا إذا تزاوروا تجملوا الشاهد إن كان المسلمون إذا تزاوروا تجملوا توزرت ميمكي زنتن زيارة ميكي kenan a ziyarci juna ko daga nan da mun ziyara muka ce kai wanda aka zo ma ka kawar mutane haka nan kana da hali ka ba su kuma ka dora musu abin da ba za ka iya ba to ana so kuma in za a ziyarci tsakanin in zan mai ziyartar juna ka a je a sha'asa a gabaran nan kenan a yi dan ado zaka tashi da fami in ka ziyarci wancan fami ko wancan fami da ziyarci wancan fami ko daga gidan wannan zaka je wani gari ziyara kenan a yi dan ado haka a sa kaya na kirki na al'umma haka ake zuwa ziyara ba haka ba zaka tashi kunta ta ka kudoki yara ainihin can baya mun yi bayanin annabi sallallahu alaihi wasallama wata da ya shiga gidan fadima ya kasance daga ya shiga gidan fadima hassan da hussein suna zawwa da gudu su haushi to wata da ya shiga gidan fadima sai dan zamna lokaci kaɗan a bako raira yana cewa hassan in bai huto balle hussein sai can da aka jima sai ga su mutu da suka zuma ya kama su ya sumbance su ya rungume su to sai a bako ya ce me suka tsaya nan fadima ta tsaya ne ta wanke su ta musu tas tas tas ta shafa musu mai yadda kowa iya dokar su kenan in zaka je ziyara ta fami da matarka dawa dawa dawa kenan ka bar yara wani da macina wani kawa fari fata wani kaza wani kaza ba san wani su ake yadda ka je ziyara a tantan tantan tantan da dan shi ya rike haka ya rungumu ya mai bizo to amma da yaro ya zo da macina nan da sauran tuwon lamshi nan da kaza da kaza da kaza to na zaka rungumo shi to kaga babu wannan to shine kenan duk in za a yi ziyara tun da ya koya ma ziyara sai buhari ya kama wannan to in za a yi ziyara tsakanin muhamman yan har yaran a je ta cap cap a yi ado shi ne ce mana ja a abdukarimu abu umayya ila abi aliya abi aliya mufassir ne ɗalibi ne na abdullahi bin abbas tarihin shi ko mata kenan wannan abdukarim bin abu umayya sai ya zo gurin abu aliya wa alaihi siyabun su ya sa kaya a su wanda aka yi kamar da gashin dabbobi faƙala abu aliya sai abu aliya da ya shi ya yi adan ya sa wannan kayan sai ce mai inda hazi siyabun ruban ya ce wannan kayan wanda kasa kayan ruba ne kayan masu bautawa addini na sa'ar ne kasa kenan shi gari ya kure a daka ya kure a daka hanyar ma ya huce gura da iri sai kuma abu aliya sai ce mai in kanan musulmuna ko da yake musulmi sun kasance iza ta zawaru idan za su ziyarci junansu da jammalu suna ado shi ne a shaɗi ke duk musulmi in za su ziyarci juna su yi su yi ado kada in kada musulmuna musulmi sun sun kasance iza ta zawaru ta zawaru idan za su ziyarci junansu ta jammalu sai su yi ado inna laha jami'u to ka kare kenan ba a san annazafatu min iman kenan ko ziyara zaka je gidan Samson gidan waye sat zaka goge riga ba dakon dakon ba haka dai kenan shine in kana muslimuna idza tazawaru tajammalu sai ya ce قال حدثنا مسدد عن يحيى عن عبد الملك الأرزمي قال حدثني حدثنا عبد الله مولى أسماء قال أخرجت إلي أسماء جبة من ديالسة عليها لبنة شبر من الديباج من الديباج وإن وإن فرجيها مكفوفان به فقالت فقالت هذه جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان كان يلبسها للوفود ويوم الجمعة ويوم الجمعة to ita wannan ruwaya satin gaba sai mu tashi daga nan ita tana karantar da mu hatta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da kwai riga wadda ya aje kawai ta tabar baki ce da zuwa juma'a eh ai shi bai san duniya ko ba ta aka ba in duniya bai so gaba daya a bashi ita yace bai so amma duk da wanda ke baki suna zawa daga gari gari gari gari suna shiga ba sai yace sai aje alkebba ta kirki wannan ta tabar baki ce alkebba tana hannun bayan yara tana gurin aisha aisha ta rasu alkebba tana gurin asma wa ɗaya abubakar to nan idan ta alkebba ne zai kenan da allah ya kai mu satin gaba sai mu tashi daga nan da fata abin da muka karanta allah ba mu lada abin da muka kuskure allah gafarta mana allah ya ba mu ikon zawa karatun da yin karatun da aiki da abin da muka karanta allah ya biya bukatar mu duniya da lahira سبحانك اللهم وبحمدك واشهد ان لا اله الا انت ونستغفرك ونتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته